أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا يومتنا رانا اللهدي shida ga watan zulkada hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai ga uku ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ishirin da shida a daidai wannan lokaci a masallaci mai suna masjidu albani unguwar shirak ba don komi ba sai don ci gaba da karatun daga cikin littafi mai albarka littafin mai suna usul salasa na babban malami wanda ake ce ma Muhammad bin Abdul Wahab idan ban manta ba sati da ya gabata mun tsaya inda malai yake cewa ma'rifatul abdu rabbihi wa dinihi wa nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam inda muka yi bayanin gabar wannan gabaki daya muka yi bayani akan malam yayi binayi ne akan wayannan usul salasa akan tambayoyin da za ma mutum idan aka sa shi cikin kabari su ne daga cikinsu akwai marrabuka ma dinuka ma nabiyuka wancan satin da ya wuce anan muka tsaya kenan za mu tashi na farko al'asul awwal can inda malam ya kawo su gabaki ɗaya ya kawo su ne a cikin ya kawo su ne a dunkule ta yanda bai sharhin su ba amma yanzu malam zai ma sharhin su ɗaya bayan ɗaya ya ce al'asul awwal ma'rifatul rabb shine man rabbuka fa iza qila laka man rabbuka فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وكل من سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرادون السبع ومن فيهن وما بينهما والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون malaike cewa al'asul awwal idan ba mu manta ba sunan littafin mu shine al'usul salasa in aka ce al'usul jam'i ne na al'asul kenan wayan su asali ne guda hudu wanda ma na haka yamma sunan littafin shi kenan yanzu zamu fara daga al'asul awwal shine asali na farko daga cikin wayannan asalin guda uku wanda malam ya zana na farko malam ya ce ma'rifatur rabb asali na farko shine bawa ya san ubangijinsa sai ce ta bawa zai san ubangijinsa sai ma da ce faiza ƙila laka idan aka tambaye ka misali wani mai tambaya ya tambaye ka ya ce maka marrabbuka ya ce wane ne ubangijinka faƙul ma da ce sai ka ce rabbi allahu lazi rabbani wa rabba jami'al alami na bi ni'amihi ubangiji na shine shine wanda ya halicce ni ya rene ni wa rabba jami'al alamin kuma ya halicce gabaki ɗaya talikai kuma ya rene su dukkan halittun da suke rayuwa a cikin ƙasa bi ni'amihi da ni'imomin ubangiji sai ya ce wa huwa ma'abudi laysa li ma'abudun siwahu kuma wannan ubangijin shine abin da zan bauta ma banda wani Allah wanda ya kamata in bautata ma in ba wannan Allah ba wa dalilu qawluhu ta'ala sai ya ce dalili akan haka alhamdulillahi rabbil alamin ai godiya ta tabbata ga ubangijin talikai wa kullu man siwa allahi alamun mu sani cewa duk wani abu wanda ba Allah ba ana ce mishi alamun abin da ake ce ma alam shine taliki wanda abin da duka Allah ya halicce shi shi ake ce ma alamun wa ana wahidun min hazal alam ya ce amma ni ma ina ɗaya daga cikin wa'annan talikan da malam yake bayani anan bayan malam ya yi bayani anan ya ce wa hazi usulu salasa warar zikiruha ya ce wa'annan usulu salasa in a bayan mun karanta su kuma idan muka ɗauka hadisa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda yake cewa za ka ta'amal imani man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wabin muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulun manzo Allah yake cewa za ka ta'amal imani duk wanda misali ne manzo Allah yake bada za ka ta'amal imani lalle wannan ya ɗanɗanan mora ya mori imani shine wa sai ce man radiya billahi rabban duk wanda ya yarda da Allah subhanahu wata'ala shi ya halicce shi wa bil islami dinan kuma ya yarda da cewa lalle addinin musulunci shine addini wanda ya kamata ai aiki akan shi wabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan kuma yarda cewa lalle annabi muhammad dan aike ne kuma bawan Allah ne shine manzo Allah yace zaqa ta'amal imani lalle wannan mutumin wanda ya yarda wa'annan abubuwan guda uku wannan mutumin yayi imani da Allah kuma ya dandane romai imani shine abubuwa kamar haka man radiya billahi rabban wanda ya yarda Allah cewa Allah subhanahu wataala shi ya halicce shi wa bil islami dinan kuma yarda da cewa lalle addinin musulunci shine addini na gaskiya wa bi muhammadin rasulan sallallahu alaihi wasallam kuma yarda da cewa lalle annabi muhammad dan aike ne Allah ya aiko shi bayan haka a wani hadisi manzo Allah yake cewa man qala raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan hina yumsi salasan wa hina yusbihu salasan kana haqqan ala Allah an yurdiyahu yawm al-qiyamah manzo Allah yake cewa marrad man qala raditu billahi rabban duk wanda yace raditu billahi rabban na yarda da cewa lalle Allah subhanahu wataala shine ubangiji na kuma shine wanda ake bautata ma wa bil islami dinan kuma ne yarda da cewa lalle addinin musulunci shine addini na gaskiya wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyyan kuma ka yarda cewa lalle annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabin Allah ne kuma dan aike ne daga wajen Allah hina yumsi salasan lokacin da ya tashi da sahe ko kuma lokacin da ya wunda marice ya karanta so uku wa hina yusbihu salasan lokacin da ya tashi da sahe ya karanta so uku manzo Allah yace kana haqqan ala Allah an yurdiyahu yawm al-qiyamah wannan yana da haƙƙi ranar tashin alkiyama Allah ya yarda da shi kenan idan muka laika cewa duk wanda ya rada wayannan abubuwan guda uku wayannan asallan guda uku wanda malam ya zana to lalle wannan mutumin shine wanda manzo Allah yake cewa za ka ta'amal iman shine manzo Allah yake cewa lalle wannan mutumin ya dandana roman imani kenan ba karaman imani bane mutum ya rada cewa lalle Allah subhanahu wataala shi ya halicce shi kuma ya rada cewa addinin musulunci shine addini na gaskiya ya rada cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan aike ne daga wajen Allah kuma annabi ne bayan haka wala ya ce fa iza kila laka man rabbuka idan aka ce maka man rabbuka wane ne ubanginka ai su ilta man rabbuka ai an tambaye ka wane ne ubanginka sai ka ce mi ai ya ce ma man khalaqaka wa man razaqaka ai kamar ya tambaye ka wai waye halicce ka kuma wane ne yake arzika ka wane ne zaka ma ibada wannan shine abin da aka tambaya sai ma da ya ce faƙul sai ka ba da amsa abinda zaka ce da wani mai tambaya zai tambaye ka ya ce maka man rabbuka wane wane ne ubangijinka sai ma da ya ce faƙul sai ka ce rabbi allahu ubangijina shine allah allazi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'amihi ubangijina shine wanda ya halicce ni kuma ya rene ni ya halicci dukkan talikai gabaki daya kuma ya mi ya datar da su da limomin shi gabaki daya mala ya ce ai rabbi allahu ai arab rabbi allahu ai khaliki wa maliki wa ma'abudi allazi awjadani min al'adami wa rabbani bi ni'amihi zahira wal batini ai wanda ya halice ni shine ubangiji na wanda ya halice ni shine mai mulki kuma shine wanda zan bautata ma shine wanda ya samar da ni lokacin da banna na Allah ya ce hal ata alal insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura lokacin da aka halicci mutum da bayyana daga baya Allah ya halicce shi shine wanda ya min ni'ima wanda take a bayyane ni'ima ta ruwa kalma wal hawa wan nabat ni'ima ta ruwa wannan ruwa kadai da mutum zai sha wannan ni'ima ce ta ubangiji subhanahu wataala da wannan iska da ake shaka a wannan duniya ba tare da mutum ya biya ba idan muka dauka daga cikin irin wahalhalun da wanda Allah ya dora mishi rashin lahiya ta oxygen zai zama to yana buƙatar iska ne iskar duniya batta mishi saboda ni Allah ne ya jarrabe shi akan mi akan wata cuta sai ka za a samu mutum oxygen a likita he ya biya amma iska ta ubangiji aya ake shanta kyauta ake shanta to wannan iya daga cikin ni'imomi na Allah subhanahu wataala wanda mala yake bayani anan sai ya ce wani amihil batina amma kaga ni'imomin Allah subhanahu wataala wanda ba a hili ba suke wayanda suke a boye su ne alhidayatu li hadha ad-din al-azim shine Allah ya shiryar da kai ya datar da kai da gane addinin musulunci da yarda akan cewa lalle addinin musulunci shine addini na gaskiya kuma haka yarda da shi sai mala ce wa ma'abudi laysa li ma'budin siwahu kuma ka sani cewa ha wannan Allah subhanahu wata'ala wanda nace shi ya halice ni ya rene ni ya datar da ni da ni'imomin shi gabaki daya wa huwa ma'abudi wannan shine abin da zan bautata ma laysa li ma'budin siwahu ba ni da wani abokin wani da wani abin da zan bautata ma in ba wannan Allah ba yace ai rabbi allazi khalaqani wa rabbani bi ni'amihi zahira wal batina huwa allazi a'buduhu wa atazallalu ilayhi khudu'an wa mahabbatan wa ta'ziman af'al ma ya'muruni bihi wa atruk ma yanhani anhu mala yace ai wa huwa ma'budi laysa li ma'budin siwahu wanda ya kamata in bautata ma Allah subhanahu wata'ala shine shine wanda ya halicce ni ya rene ni da ni'imominsa wayanda suke bayyanannu wayanda suke kuma boyayyu wallazi a'buduhu wa atasallalu ilayhi lalle wannan Allah shine ya cancanta shi ya cancanta in bautata ma shi ya cancanta in ma duk abin da ya kamata shi ya kamanta in je in duka gaban shi in nemi wani abu wa mahabbatan wa ta'zimun kuma wannan Allah shi ya kamata in so kuma shi ya kamata in girmama af'al ma ya amurni in yi abinda Allah subhanahu ta'ala ya umarce ni wa atruk ma yanhani anhu kuma in bar duk abinda Allah subhanahu ta'ala ya hana shine ma mala yana bayani akan cewa wanda ya kamata ka bautata ma shine shine wanda ya samar da kai daga lokacin da babu kai wanda ya halicce ka bayan ya halicce ka ya baka ni'imomi yake shayar da kai yake arzuta ka kake shan iskar duniya za ka yi adda ya ubangiji a bani kaza Allah ya baka kaza bakka lahiya za ka ce Allah ya warkar da ni Allah ya warkar da kai kana buƙatar kuɗi ya Allah bani kuɗi Allah ya baka kuɗi to malam ya ce to duk wanda ya mun wannan ni'imar shine Allah subhanahu wataala to shi ya kamata ma shi ya kamata in bauta ma ba wani ba kuma haka idan muka leka cewa lokacin da Allah zai halicci bawa zai zama to tun yana dugon mani ko iya dugon mani 40 yawman ya koma tsoka 40 yauman ya koma gudan jini 40 yauman ya koma kashi 40 yauman hal ya zamanto yayi kwana 121 120 a lokacin sai Allah ya aiko mishi afwan 120 a lokacin sai Allah ya aiko mishi mala'ika summa yursalu alaihi malakain fa yu'mar bi arba'i kalimatin bi katabi rizqihi wa ajlihi wa rizqihi wa shaqiyyun aw amsa tayyin wannan duka menene ni'imomi ne da Allah subhanahu wataala idan muka dauka yaron da yake cikin cikin mahaifiyarsa ta ina yake cin abinci wa yake ciyar da shi ba mahaifiyarsa take ciyar da shi ba Allah ne yake arzuta shi Allah ne yake ciyar da shi daga ni'imomin shi daga lokacin da aka ce yau an halicci ba yau an haihi bawa idan aka haihe shi ya bar wannan abincin da yake ci lokacin da yake cikin mahaifiyarsa yanzu me zai ci a lokacin nan sai sai Allah ya bude mai arziki na musamman arzikin da Allah zai bude mai shine sai mahaifiyarsa ta ringa shayar da shi daga nono wannan arziki ne da Allah subhanahu wataala bayan ya cika ya cika shekara biyu an yaye shi a lokacin nan kuma sai mu gani Allah ya bude mishi wani arziki daban ya fara sa abinci a bakin shi yana ci ana haka hal ya girma wani lokaci kaga wannan yaron shi da kanshi yana da kuɗi nashi na musamman shine zaka ga yau aka halicci yau aka haihi yaro ku da kuka shekaru da dama a duniya yau an aihi yaro ya zo ya girma kuma ya kowa arziki nesa Allah ne yake badawa to wannan shine an rubuta musu cewa ga arzikin da zai samu a duniya babu wani wanda zai hana ya samu ko babu wanda wani zai bashi abinda Allah ya rubuta ne shine za ga yau an aihi yaro daga an aihe shi yau yau aka aihi yaro za ga ƴan uwan shi yau wani ya kame kwamfule biyar wannan ya kame biyu wannan ya kame uku a lokacin nan tana yawa mahaifin shi bai da kwamfule biyar ma amma a lokacin yaro ya tattara nawa sama da goma sama da ishirin me yasa arziki ne na ubangiji Allah ya rubuta mishi cewa haka ne haka zai samu to wannan shine sai ma yake bayani akan cewa wanda ya arzuta ka daga wayannan arzikin ya baka ni'ima ya halicce ka ya rene ka ya baka ni'ima karshe ya datar da kai ka gane addinin musulunci to wannan shine ya kamata ka bauta ma sai ma da yace wad dalilu qawlu subhanahu wataala dalili akan haka shine alhamdulillahi rabbil alamin shine godiya ta tabbata godiya ta tabbata ga ubangijin talikai ubangiji wanda ya halicci komi da komi wanda yake halitta komi lokacin da ya ga dama ya halicci abin da ya ga dama ya halitta lokacin da ya ga dama Allah subhanahu wataala kenan ai malai yana nihi anan cewa ne babu wani wanda ya kamata kama irin wannan godiya saiwa sai Allah saboda Allah shi ya halicce ka ya rene ka ya baka arziki ya shiryar da kai to wannan shi ne ya kamata shi ya kamata kama godiya kuma idan muka dauka ita wannan godiyar irin magana ce ta yan aljanna wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin haka malai yake cewa wa kullu ma siwa allahi alam ka sani cewa duk wani abu wanda ba Allah ba ana mai itlaqin akan cewa ni alamun ai jami'al makhluqat إنس وجن وبهائم وغير ذلك يطلق عليها عالم duka wayannan abubuwan gabaki daya idan muka dauka mutum ana iya ce mishi alamu aljani ana iya ce mishi alamu dabbobi ana iya ce musu alamu saboda nisa saboda Allah ne ya halicce su gabaki dayan su kiran duk abin da Allah ya halicce shi ana mai ni ana mai rakabin cewa ni alamun Allah duk abin da Allah ya halicce su wannan su ake cewa mi alam shine yake wa kullu ma si wallahi alam duk abin da ba Allah ba za iya ce mishi alam sai ya ce ai fal alam kullu ma si wallah ana ce ma alam duk abin da ba Allah ba sai ma da yace wa ana wahidun min zalikal alam yace ni ma ina ɗaya daga cikin wa'annan halittar wayannan abubuwan da Allah ya halitta ai malam yana ma kanshi bayani ne akan cewa kamar wanda ya tambaye malam ya ce ma malam man rabbuka sai malam ya koro mishi da wannan bayani ai Allah na shine wanda ya halice ni ya rene ni daga ni'imominsa gabaki daya babu wanda zan bautata ma sai shi babu wanda zan ma godiya sai shi kuma babu wannan Allah shine mi duk abinda ba Allah ba alamun ne sai ya ce kuma ni ma ina ɗaya daga cikin wa'annan alamun abinda Allah ya halitta kamar wanda ya tambaye malam sai malam ya bada amsa sai baka ta gaba malam ya ce fa iza qila laka idan aka ƙara tambayar ka bayan amma tambaya ta faru waccan tambaya ta biyu sai aka ce maka fa iza qila laka idan aka ce maka bima arafta rabbaka wai da mi kasan ubangijinka ta yaya da yaya kasan ubangijinka shine sai malam ya ce bima arafta rabbaka da yaya kasan ubangijinka sai malam ya ce faqul sai ka ce bi ayatihi wa makhluqatihi da ayoyin Allah subhanahu wata'ala da kuma halittun Allah gabaki daya da wayannan ayoyin na Allah na san shi da wayannan halittun na Allah na san shi shine in kullu man fi samawati wal ardi illa atir rahmani abda ko Allah yake cewa wa min ayati al-jawari fil bahri kal a'lam wannan duka ayoyi na ubangiji laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim duka ayoyi na ubangiji wa min ayati an khalaqakum min turabin thumma idza antum bashar tadashurun duka wannan ayoyi ne nawa na Allah subhanahu wataala yanzu idan muka leka cewa daga cikin ayoyin Allah yau za a halicci mutum daga an halicci mutum yau yau daga an aje shi bai cin abinci sai sai abinda mahaifiyar shi ta bashi mahaifiyar shi ta shayar da shi daga nono bayan wani su kwanaki sai a fara bashi kunu bayan wani su kwanaki sai a fara bashi abinci bayan haka sai a ga da kan shi mami yana ɗauka yana ci to wani ita ce halitta Allah ka leka da kanka kaga ayoyi na ubangiji yanzu idan muka leka irin halittun Allah wanda baka iya cewa ka san dukkan halitta Allah subhanahu wataala irin halittun da Allah ya zuba a kalkashin ruwa halittu ne wanda idan wani ya gani ma abun tsoro ne amma menene halittu ne na Allah Allah ya halicci kayan shi haka ya halicci kayan shi yadda ya ga dama ya zo ya ma mutum kafa biyu ya ma dabba kafa nawa kafa hudu akwai dabba mai kafa biyu akwai mai dabba mai kafa hudu akwai mai dabba wanda kafafuwan su buta girguwa to wannan duka menene halitta ce ta ubangiji subhanahu wataala haka Allah ya kayan shi haka ya ga dama haka ya kayan shi kuma zaka ga kowane abu yana cin arzikin shi zaka ga kowace dabba wata dabba a sama take yawo wanda zai ce a ina take samu abinci shine manzo Allah yake cewa da a ce za dan adam zai yi tawakkuli kamar yanda tsuntsu yake yin tawakkuli ai da ya huta me tawakkuli na tsuntsu zai tashi daga gidan shi bai da abinci ko ya tashi ya huta kuma ya je ya wuni da mai ya dawo idan aka leka nan bakin wuyan shi inda abincin shi yake ya cika da abinci to haka Allah yake da zaka zaka yi tawakkuli ka dogara da Allah kai ma Allah zai datar da kai abinda Allah ya rubuta maka saboda wani baya cin arzikin wani to wannan shine daga cikin ayoyin Allah daga cikin halittun Allah sai ya ce wa min ayatihi kamar malam zai ma tafsiri wa min ayatihi daga cikin ayoyin Allah subhanahu wataala malam ya ce al-layl akwai dare wan naharu akwai yini wash-shamsu akwai rana wal qamaru akwai wata sai ce wa min makhluqati daga cikin halittu na Allah akwai as-samawati sabab halitta ce ta Allah sama Allah ya halicce ta wal araduna sabab kasa Allah ya halicce ta sammai guda bakwai wal araduna sabab da kuma kasai guda bakwai sai ya ce wa ma fihinna wa ma bainahuma da kuma abin da yake cikin su da abin da yake tsakankanin sama da kasa sai mala ya ce wa dalili qauluhu ta'ala dalili akan haka mala ya ce wa min ayatihi al-layl wan naharu والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون Allah yake cewa wa min ayati al-layl wan nahar wa shams wal qamar daga cikin ayoyin Allah subhanahu wataala akwai dare da yini da rana da wata sai Allah yake la tasjudu lish-shams wala lil-qamar Allah yake hani yace kada ku yi sujada ga rana kuma kada ku yi sujada ga wata sai yace wasjudu lillahi allazi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun da wa za ku yi sujada Allah ce ku yi sujada ga wanda ya halicci sama da ƙasa kuma wanda ya halicci daren da wuni wanda ya halicci rana da wata wannan shi ya kamata ama ama sujada shine Allah ya ce wasjudu lillahi allazi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun ku yi sujada ga wanda ya halicci wayannan abubuwan gabaki daya kenan ku idan muka leka cewa abinda halittar shi aka yi bai dace maka ka bauta mishi saboda ba shi ya halicce ka ba ka leka abinda ya halicce ka wa ya halicce ka Allah ya halicce ka shi yake da haƙƙi yanzu karamin misali mu dauka cewa lokacin da ake sayar da bayi zamanin da zai zama to bawa ne ake saidawa mutum yana da yancin ya je kasuwa ya so bawa idan ya so bawa sai ya kawo shi gida ya ajiye shi wa zai ma aiki wanda ya so shi ko to haka ne Allah ya halicce ka wa ya kamata ka bauta ma Allah subhanahu wataala to wannan shine wannan karamin misali ne bawa ne za a je a kasuwa a kasuwa sai ya zo amma he abinda bawo he abinda mai gidan shi ya ce mai gidan shi ya ce eh kaza haka zai tashi mai gidan shi ya ce kalle kaza haka zai ki in ya ga dama ya bashi in ya ga dama ya hana shi in ya ga dama ya bashi abinci in ya ga dama kai ya bashi wannan dan adam ne fa amma kalla Allah subhanahu wataala shi ya halice ka shi ya rene ka amma sai ka zo ka ce wai akwai wani wanda ya kamata ka bauta ma in banda bujuranci ka ce akwai wanda zaka bauta ma banda Allah to kun ga wannan babbar tabewa ce duk da cewa su ma dai mushrikai na zamanin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun yarda da cewa akwai Allah sun yarda amma dai matsalar su menene a ce babu wani Allah banda wannan Allah yanzu idan muka ɗauka kisa annabi annabi ibrahim da shi da namarud allah yake cewa alamtara ila lazi hajja ibrahim fi rabbihi an atahu allah mulka is qala ibrahim rabbi allazi yuhyi wa yumiit qala ana uhyi wa umiit qala ibrahim fa inna allah ya'ti bish-shamsi min al-mashriqi fati biha min al-maghrib fa buhita allazi kafar lokacin nan kisa lokacin da annabi ibrahim allah ya tsiratar da shi daga gidan wuta daga wutar da aka sa shi lokacin da da ya karya gumakansu suka wasu suka ce ƙalu harriquhu wansuru alihatakum ku kona shi ku ceci iya wannan allolinku lokacin da aka zo aka gina rami aka zo aka kawo itace aka hura wuta aka ɗauko annabi ibrahim aka jefa shi a lokacin da Allah ya ce ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim nan me yace ce annabi ibrahim tauhidi a lokacin nan mala'iku sun zo sun ce mishi mu cece ka mu taimaka maka sai yake cewa nabi ibrahim yake cewa ai Allah ya yi kowa sanin halin da nake ciki me wannan tsantsar tauhidi bayan Allah ya tsiratar da shi daga wannan wutar ba abin da ya kona nabi ibrahim to a lokacin nan sai magana ta iske shi sarki wanda ake ce ma namarud labari ya iske shi cewa akwai wani mutum wanda yake kiran cewa iya da Allah wayanda ba gumakai ba an sa shi an kona shi wuta bata ci shi ba a lokacin nan sai namarud ya ce a zo da shi a saurare shi a lokacin nan da ya zo shi sai na maru da yake tambaye shi kai wane ne Allahnka shi ne Allah ya ce alam tara ila allazi hajja ibrahim bacin baka gani ba wani wanda yake tambaya annabi ibrahim yake tambaye shi wai kai waye Allahnka an ce kana da wani ubangiji wane ne wannan Allah naka ألم تر إلى الذي هاج إبراهيم في ربه أن أعطاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت سيأتي ما النبي إبراهيم واي الله كان ai annabi ibrahim sai ya ce rabbiyal ladzi yuhyi wa yumiit ka sani cewa fa Allah na shine wanda yake kashewa Allah na shine wanda yake rayawa a lokacin da murdu ya ce to ana uhi wa umiit sai sarkin wannan ya ce mishi to ai ni ma ina kashewa ina rayawa sai annabi ibrahim ya ce mishi ta yaya gwada mana ya kake kashe ya kake rayawa a lokacin nan namrud sai ya ce a zo da mutum biyu wayannan mutum biyun da ya ce a zo da su mutane ne wayanda suke yan kaso ne ya musu hukuncin cewa waɗannan mutanen guda biyu za a kashe su dukansu a lokacin nan da ya ce za a kashe su to sai ga wannan magana ta annabi ibrahim da ya zo da ita sai ce a zo da su duka za ka zo da su su biyu sai ya kashe ɗaya da ya kashe ɗaya sai ya bar ɗayan ya ce shi ka sai ce ka gani na kashe ɗaya na raya ɗaya a lokacin nan annabi ibrahim in ya ga dama zai iya mujadala da shi akan cewa ai ba haka allah yake ba ko allah kashewa yake kai tsaye in ya ɗauke mutum ya ɗauke ko kuma lokacin da Allah zai dauki ran mutum akwai wanda yake gani kawai kuna zama kuna kallon shi sai dai ku ganin shi ya huta amma shi da me ya kashe shi da makami ko ana gani to kuma hallo ta yaya Allah yake halitta mutum tun yana karamin yaro ko a lokacin yana ciki ya huto yana jinjiri ya fara tahiyya ya fara rarraye ya fara tahiyya ya fara gudu har ya zama to babban mutum a lokacin nan da ya ce ana uhuyi wa imiti a lokacin sai annabi ibrahim ya ce fa inna allaha yati bi shamsi min al mashriq sai ce fa ati biha min al maghrib fa buhita allazi kafar sai annabi ibrahim ya ce to mun shi yanzu mun shi Allah yana kashe yana raya kai ma kana kashe kana raya mun shi mun dauka sai ce to ai Allah daga gabas yake huddo rana ko fa inna allaha yati bi shamsi min al mashriq Allah yana huddo rana daga gabas to kai kuma ka zo da ita daga yamma gobe yau dai mun gani rana ta fito daga ina daga gabas ya ce wai hudota Allah ya hudota sai ce to bari mu jira gobe kai sai ka hudota ka daga yamma ya iya bai iya wa a gurguje gaba ta gaba lokacin da da mala ya zano wa'annan abubuwan yake cewa wa min ayatihi al-layl wan nahar wa shamsu wal qamar daga cikin ayoyi na ubangiji subhanahu wata'ala akwai dare akwai yini akwai rana akwai wata sai yasa zamu ga Allah ke cewa wa qaddarahu manazila li ta'lamu adada sinin wal hisab yanzu idan muka dauka dare idan ya shiga za ga kawai sahiya tana jira daga sahiya ta yi kai tsaye kan kwankar sai ku ga deja rana ta hudu kuma ana wuni sai zaman to ya tulubu hasisan haka Allah ya ce ya tulubu hasisan kamar yana jiran rana tana jiran dare dare na jiran rana to haka Allah yake yukallibu Allahu al-laila wannan haka Allah yake juya dare da rana yini da wannan haka Allah yake juya su to idan muka dauka daga cikin ayoyin Allah subhanahu wataala akwai dare wa yake kawo dare Allah yake kawo shi akwai yini wa yake kawo yini Allah yake kawo shi babu wani wanda ya isa ya rike wuni ya ce yau ba ai ba dare babu kuma babu wanda ya isa ya rike dare ya ce yau rana ba ta fito babu Allah yake wa shamsu wal qamar rana wa yake hudota Allah yake hudo rana ya hudo rana lokacin da ya ga dama ya maida ta lokacin da ya ga dama idan ya hudo ta daga gabas da magarba sai ta koma daga ina yamma daga lokacin da ta fito daga yamma sai ni ran tashin alkiyama kenan to wannan ayoyi ne na Allah subhanahu wataala sai yake cewa wa min makhluqati daga cikin irin abubuwan da Allah subhanahu wataala ya halitta as-samawati sab'u su ne sammai guda bakwai akwai sama ta daya akwai sama ta biyu akwai sama ta uku akwai sama ta hudu akwai sama ta biyar akwai sama ta shidda akwai sama ta bakwai wannan haka Allah ya ce wannan sune abin da ake bayani a samawatu sabau sune sammai guda bakwai ai mala ya ce wa ma fiha da abin da ke cikin su wa fawqaha da abin da ke saman wannan saman me a saman ta al'arshi shine al'arshin ubangiji subhanahu wataala sai ma da yake cewa inna ayatullahi wa makhluqati kasirun la tuhsa ka sani cewa lalle ayoyin Allah da halittun Allah babu wanda ya isa ya kirga su ya ce ga iya ayoyin Allah ga iya halittun Allah babu wanda ya isa ya kirga su sai ya ce wa kullaha dalatun ala wahidaniyati duka wa'annan suna nuni akan cewa babu wani wanda ya kamata a bauta tama babu wani wanda ya kamata a ma ibada babu wani wanda ya kamata kama bauta banda Allah subhanahu wataala Allah yake cewa afalam yanzuru ila samai fawqahum kayfa banaynaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj Allah yake cewa a halin yanzu shin buku gani ba buku leka ila sama'i fawqa fawqa kayfa banaina yanda sama take yaya Allah yayi ta wasayyana kuma yaya Allah ya mata ado da ni Allah ya ma sama ado da tarmamu ko za mu ga tarmamu da tarmamu Allah ya mata ado haka wannan yake Allahu allazi rafa'a samawati bighairi amadin tarawnaha Allah subhanahu wataala shine wanda ya halicci sama ba tare da gimshiki ba dan adam ne idan zai yi gini dole sai yayi sai yayi gimshiki idan za a yi gini runwa ce za a yi dole sai ya mata gimshiki zai yi mutum ya zo ya yi gini ya yi runwa bata da gimshiki bai yi wa sai da gimshiki gini ne za ka yi sai ka yi gimshiki amma Allah subhanahu wataala ya yi sama bigairi amalin tarawunha ba tare da wani gimshiki ba ba ku ganin shi babu wani gimshiki haka take kuma wannan saman kullum haka take ba ta hada wawa wannan shine ne halitta Allah kenan Allah ya halicce ta haka Allah ya barta sai ma da yace wa dalilu qawluhu ta'ala dalili akan wayannan ayoyin na Allah da kuma wayannan halittun na Allah Allah ya ce wa min ayatihi al-layl wan nahar daga cikin ayoyin Allah akwai dare da yini wa shamsu wal qamar akwai rana da wata sai ya ce la tasjudu lish-shamsi wala lil qamar ya ce kashidanku ya ku mutane kashidanku ya ku mutane la tasjudu lishamsi wala lil kamar Allah ya ce kada ku bauta ta ma rana wala lil kamar kuma kada ku bauta ta ma wata sai ya ce wasjudu lillahi allazi khalaqahunna wa za kuma sujada shine Allah subhanahu wataala wanne Allah allazi khalaqahunna kuntum iyyahu ta'budun shine Allah da ya halicce su su wa'annan dare da yini da rana da wata Allah da ya halicce su su ya kamata shi ya kamata a bauta ma ai la tasjudu lishamsi wa zalika ma sai ma da yace man man sadar da insani au kamar au shams faqad waqa fi shirki akbar malai ce kaga duk wanda ya ma mutun sujada sujada fa duk wanda ya ma mutun sujada au kamar ko kuma ya ma wata sujada au shams ko kuma ya ma rana sujada faqad waqa fi shirki akbar lalle hakika wannan mutumin ya hada cikin shirkawar take shirka babba wata shirkar da duk mutumin da ya mutu yana shirka babu shi babu shiga aljanna in ji Allah innahu man yushrik billahi faqad harrama Allah alaihi aljanna wa ma'awahu nar Allah yake cewa duk wanda ya mutu yana shirka mu sani cewa Allah ya haramta mushi shiga gidan aljanna ina ne makoman shi shine gidan wuta sai ya ce wasjudu lillahi allazi khalaqahunna ai ku bauta ta ma kuma Allah sujada wanda ya halicci wa'annan gabaki daya ai me yake ce ma sujada shin ma da ce wa dukul jabahata alal ardi tazallulan lillahi azza wa jalla shine mutum ya kai kasa ya kai goshin shi kasa tazallulan yana mai kaskanta kanshi hudu'i lillahi azza wa jalla zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda shi ya kamata ama aini shi ya kamata ama wannan bautar shi ya kamata ama sujada Allah subhanahu wa ta'ala la tasjudu lishamsi wala lilqamari Allah ya ce kada kuma rana sujada kada kuma wata sujada wasjudu lillahi allazi khalaqahunna kuma Allah wanda ya halicce su gabaki daya shi ya kamata kuma sujada in kuntum iyyahu ta'budu idan kun kasance kuna bauta ma Allah amma wanda ya kasance ma Allah yake bauta ma ba zai ma duk abin da ya ga ma sujada shi kuma duk wanda ya mutu yana ma wani abu sujada mun karanta mushriki ne ya mutu dan wuta inji Allah kenan duk wanda ya mutu yana gama bautar Allah da wani yana ma mutum sujada ko wane ne ko shehu ne ba a mai sujada ko malami ne ba a mai sujada nan dai Allah ya ce da ana ma wani sujada da an ma manzo Allah sujada da ana ma wani sujada sabon manzo Allah da sun mai sujada amma ba a yi sabon manzo Allah ba su mai sujada ba dan haka idan kama wani sujada ka kafirta ka zama kafiri ka zama mushriki Allah shi kadai ake ma sujada shi kadai ake ma sujada akai goshi kasa amma sujada duk wanda ya ma wani shehu sujada wannan mutumin mushriki ne kafiri ne idan ya mutu bai tuba ba bai dawo musulunci ba ya mutu dan wuta wannan shine ne sakamakon wanda ya mutu yana shirka idan muka dauka sujada kala uku ce akwai sujudu fi salah akwai sujada wanda ake yi a cikin sallah ko manzo Allah yake cewa aqrab ma yakunu al-abd min rabbihi wa huwa sajid mafi kusantar bawa ya kusanci Allah subhanahu wata'ala shine a lokacin da yake sujada sai manzo Allah yake cewa fa aksiru du'a manzo Allah yake cewa ku yawaita yin addu'a lokacin da kuka yi sujada lalle ku sujada idan mutum ya sujada yana munajati yana magana da Allah subhanahu wata'ala yayi ya kai kan shi kasa ya kai goshin shi kasa a lokacin nan manzo Allah yake fa aksiru du'a manzo Allah yake ku yawaita addu'a a cikin sujada sujada ba sai a nafila ake yin addu'a ba cikin sujada wannan sallar farilla ma idan mutum ya sujada in yana so yana iya yin addu'a bayan ka'ida azkar wanda ya kamata a yi a cikin sujada subhana rabbiyal a'la ko bayan mutum ya yi da yana iya yin addu'a lokacin da yake so da wasu zakai da larabci zakai da yaran da ka iya duk yaran da kai addu'a Allah yana shi Allah yana shi Allah ya gane abin da kake so shine manzo Allah ya ce fa aksir du'a manzo Allah ya ce ku yawaita addu'a a cikin sujjada sai sujjada ta biyu sujudu tilawa mu je ta sujudu tilawa ita ce sujada wadda ake yi idan an zo wa'insu ayoyi na cikin na cikin alkur'ani wa'inda suke magana akan akan sujada to wayannan ayoyin su ne ake mami su ne masu wanda ake ce masu sujudu tilawa duk lokacin da mutum yake karatun alkur'ani idan ya zo karatun wayannan idan ya zo karatun wayannan ayoyin wayannan ayoyin su za su bashi mi daman mi yin sujada kidan daga ka karanta ayar me yake so kai sai kai sujada idan muka dauka ayoyi wayanda suka zo wayanda ake sujada da su a cikin alkur'ani ayoyi ne guda goma sha biyar ayoyi ne guda goma sha biyar a cikin suratul araf akwai aya ta ɗari biyu da shidda wannan akwai aya sujada a cikinta suratul ra'ad akwai aya ta goma sha biyar ita ma akwai sujada a cikinta sai suratul nahal akwai aya ta hamsin akwai suratul isra'i aya ta ɗari da tara akwai suratul maryam aya ta hamsin da takwas akwai suratul hajj a cikin suratul hajj aya wadda ake sujada guda biyu ce akwai aya ta goma sha takwas akwai aya ta saba'in da bakwai sai suratul furkan akwai aya ta sattin a cikinta suratul namali akwai aya ta ishirin da shidda suratul sajada akwai aya ta goma sha biyar sai suratul sadi akwai aya ta ishirin da hudu duka ma ita suratul sadi akwai sabani na malamai akan cewa wannan aya tana cikin ayoyin da ake masu jira ko bata ciki almuhim sai suratul fusilat akwai aya ta talatin da takwas suratul najmi akwai aya ta sittin da biyu sai suratul inshiqaq aya ta ishirin da ɗaya sai suratul alaq ikra aya ta goma sha tara wayannan su ne ayoyi wa'inda suka tabbata ana yin ana yin sujada lokacin da aka zo karatu su za mu ga idan ana yin qiyamul layl yawanci ko kuma asham lokacin da liman ya zo irin wayannan ayoyin na sujada sai ya sujada ba tare da ya rukuni ba kai tsaye yana tsaye sai ya sujada to wayannan su da ake ce masu sujudul tilawa haka mutum yana karatun alqur'ani kana ga kana karatun alqur'ani sai ka zo wayannan ayoyin da muka zana sai kai mi sai kai sujada wannan duka mi ana yi mi sujada ce zaka ma Allah subhanahu wataala dan ka girmama Allah sai sujada ta uku sujudul shukr me aka ce ma sujudul shukr shine sujada ta godiya misali Allah subhanahu wataala ya baka wani abu wanda kake neman shi ka roƙi Allah ya baka kaza ko kuma baka roƙi ma Allah sai Allah ya baka kana neman examen sai Allah ya baka wannan examen kai sai ka faɗi ƙasa kai sujada wannan sujada malamai suka ce batta buƙatar kabbara na farko batta buƙatar sai kai arwalla babu arwalla batta buƙatar sai kai tahara bakka buƙatar sai ka kalli alƙibla bakka buƙatar sai kai kabbara kawai abin da aka so lokacin da zaka ma Allah godiya kawai sai ka kai kanka ƙasa ba tare da kabbara ba kana da arwalla baka da arwalla kana da tsarki baka da tsarki kawai sujudu shukr zaka ma Allah ne godiya sai malamai suka ce me ya kamata a ce a cikin wannan sujudar shukr me ya kamata a ce mala yace ai an yaqula ma yunasibul maqamu min hamdillahi wa shukrihi wa du'aihi wa istighfarihi wa ghayri zalika abinda ya kamata kai a sujudu shukr shine ka roki Allah ka roki Allah abinda ya kamata ka nuna cewa misali kana neman examen ne sai Allah ya baka kai ne daga kai kanka ƙasa kawai da hausa ma Allah na gode maka Allah na gode ma Allah ina godiya Allah ka ƙara mini shikenan ka iya wannan shine abin da zaka ce a ciki sai sujjada da mala'iku suka ma annabi Adam Allah ya cewa wa isqulna lil mala'ikati sujudu li Adam lokacin da Allah ya ce ma mala'iku su mawa sujjada wannan umarni ne na Allah subhanahu wataala kuma haka sujudu abawai Yusuf sujadar da iyayen annabi yusuf suka mishi ko Allah ke cewa wa rafa abawaihi alal arshi wa kharru lahu sujada ko wannan sujada ce iyayen annabi yusuf suka mishi lokacin da suka iske shi garin misra ko duk da ma wannan sujada lokacin da suka mishi sujada ce ta shari'a ai shar'i man qabla man qabla sujada ce ta mi ta kahin zawwa annabi muhammad kahin zawwa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam a wancan shari'a mutum yana iya ma wani sujada ko sai yasa wannan iyayen na annabi Yusuf suka ma annabi Yusuf wa sujada amma a shari'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu zancen awa wani sujada wayannan sune sujada wayanda suka tabbata a cikin irin sujuda wanda Allah ya yake bayani anan sai ma yake cewa wa qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala inna rabbakumullahu allazi khalaqa as-samawati wal arda في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حسيسا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين الله yake cewa inna rabbakumullahu allazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin ku sani cewa lalle Allah subhanahu wataala allazi khalaqa as-samawati wanda ya halicci sammai guda bakwai wal arda ya halicci kasai guda bakwai fi sittati ayyamin cikin kwana shidda wannan sama da ƙasa da muke gani Allah ya halicce ta ne a cikin kwana shidda sai malamai suka ce ai lokacin da Allah ya halicci sama da ƙasa ya fara ne awwaluha al-ahadu wa akhiruha yawm juma'a ya fara halittar ranar lahadi sai ya kare halittar sammar da kasai ranar juma'a idan muka dauka ladi litinin talata alhamis talata laraba alhamis juma'a kwana kwana shidda to wannan a cikin wannan kwana shiddan Allah subhanahu wata'ala ya halicci sama da ƙasa aske akwai ginin da za a yi shi a kwana shidda gini na ƙaramin gida ko ɗaki wannan za a iya ida cikin kwana shidda zai zama to ko an ida akwai abin da ba ida ba amma Allah subhanahu wata'ala kun fa yakun ne zai ce ma abu yayi ya aiki yayi ya kasance kuma ya kasance wannan Allah kenan to haka Allah ya halicci sammai da kasai a cikin kwana shidda ai innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun musani cewa lalle al'amarin Allah Allah abun da ya ga dama kawai kun fayakun ne yace me ya kasance kuma abun wannan sai ya kasance haka manzo Allah yake cewa yana fadin afdal ayyam manzo Allah yace yake cewa khairu yawmin qara'at alayhi ash-shamsu yawmul jumu'ah mafi alkhair rana wadda rana za ta hudo ita ce ranar juma'a ai me yasa ranar juma'a ita ce idi ita ce rana cikon sati na musulmai ko sai mala ya ce fi a cikinta ne allah ya halicci halittu ko a cikinta ne ranar juma'a allah ya halicci annabi adam allah ya halicci allah ya sanya shi cikin aljanna a wannan ranar sai ya sami kuma allah a wannan ranar ce ranar juma'a za ta da ni alkiyama kuma wannan ranar ce mutane suke mi sallar juma'a irin na satin mutane idan muka dauka cewa Allah ya halicci sammai da kasai a kwana shidda kwana shidda wanda ya fara ranar ladi ya yi da sa ranar ranar juma'a shine ana gaya mana ta'azzuman girman ranar juma'a a ranar juma'a aka halicci annabi adam a ranar juma'a aka shi gidan aljanna kuma a ranar juma'a aka huddo shi kuma a ranar juma'a za ta da alkiyama wannan shine falalar ranar juma'a kenan sai ya ce sun mastawa alal arshi idan aka ce al arshi maka ce al'arsh a yare za a ce gado shi ne al'arsh a sarir shi ne gado misali dauka cewa gado za a iya ce mushi a sarir to shi ne fasar al'arsh a sarir nan da mali da Allah ya ce sun mastawa al'arsh Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya halicci sammai da kasai cikin kwana shidda sai biyo baya sun mastawa al'arsh sannan Allah sai ya daidaita a sai akan ni akan al'arshin shi subhanahu wataala ta yanda ba mu iya gane cewa yaya al'arshin Allah yake laisa kamislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir baka iya cewa al'arshin Allah ina yake kallo gabas yake kallo baka sani ba yamma yaya yake baka sani ba kawai dai ya ce maka summastawa alal arshi Allah ya daidaita akan al'arshin shi tsarki ya tabbata ga Allah subhanahu wataala babu zancen mu tambaya yaya Allah ya daidaita laisa kamislihi shay'un wa huwa samiul basir Allah bai ya kama da komi Allah bai kama da komi duk wata halitta da kake gani a duniyar nan Allah bai kama da ita Allah yana da hannu yana da hannu ba irin na mutane ba an kalka tambaya ya yake Allah yana ji yana ji yana da kunne wani iri ne baka sani ba Allah yana gani wani iri yake gani baka sani ba wannan shine mai tsantsar tauhidi ka kiyaye sifofin Allah wanda manzon Allah ya zo da su ka kiyaye sunayen sunayen Allah wanda manzon Allah ya zo da su sai ya ce yughshil laylan nahar ai yugatti haza bi haza wa haza bi haza ya tulubu wasisan ai sari'a daga dare ya zo shi daga yini ya zo shi sai ni sai dare ko idan ni dare ya zo shi sai ni sai yini shine ma Allah ya ce ya tulubu wasisan ai yana jira kamar yini yana jiran dare dare ya shiga dare ya shigo kuma haka yini haka yini dare yana jiran yana jiran yini wannan shine ya tulubu hasisan ai dukkan ɗayansu yana jiran ɗayansu idan wannan lokacin shi ya ƙare sai lokacin wannan ya shiga wannan shine ya ɗulubu hasisa shine wannan yana jiran yana jiran wannan sai Allah ya ce wa shamsa wal qamar wan nujuma musakharatin bi amri yace kaga kaga rana kaga wata kuma kaga tarmamu musakharatun bi amri wayannan suna zawwa ne da izinin Allah subhanahu wataala Allah ya sa rana ta fito ya sa wata ya fito ya sa tarmamu su fito wata ran idan ka leka sama sai ka babu tarmamuwa wata ran idan ka leka sai ka ga babu wata hanyar tarmamuwa wata ran kuma idan kaga wata ya wuto sai kaga tarmamin kaɗan ne saboda ni hasken wata ya mame ni sama gaba kidanta wannan shine ni musakharatin bi amri suna zawwa ne da izinin wa Allah subhanahu wa ta'ala ai tasiru bi dikkatin wa itkan bi amri Allah subhanahu wa ta'ala suna zawwa ne da al'amari da umarni na Allah subhanahu wa ta'ala sai yace ala lahul khalqu wal amr ka sani cewa ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin ka sani cewa fa wannan Allah subhanahu wataala shine yake halitta shi yake da halitta wal amru kuma duk wani umarni da za a bada Allah shi yake yi ai Allah subhanahu wataala ya khluqu ma yasha ko ya habu liman yasha wannan duka menene al'amarna ne nawa na Allah subhanahu wataala idza arada Allah subhanahu wataala ya khluqu ma yasha Allah idan ya ga dama idan ya so zai halicci abin da ya ga dama yayi abin da ya ga dama ya kashe wannan ya raya wannan a ihi wannan wannan ya mutu wancan gidan ana farin ciki an haihuwa ne amma wancan gidan ana kukawa ne ya mutu wannan gidan ana farin ciki an yi arziki wannan gidan ana cikin yanayin da an shiga talauci wannan menene Allah yana yin abin da ya ga dama ne yaf'alu ma yasha Allah yana abin da ya ga dama ko babu wanda ya isa ya tambaya cewa me yasa Allah ya babu wannan abin da Allah ya ga dama shine yake fa qala laha wa lil ardi itiya taw'an aw karhan qala ta'atina ta'i abin da Allah ya ga dama shine yake yi in Allah ya ce ma rana ta huto sauto in yace ta koma ta koma wata ya huto ya koma wannan duka al'amarin na Allah ya ce dare ya dare ya zo ya ce yini ya zo yini ya zo ya ce tarmamu su huto tarmamu su huto wannan Allah yana yin abin da ya ga dama ai ya fa'alu ma ya sha ya khluqu ma ya sha Allah subhanahu wataala kenan sai yake cewa inna ma amruhu iza arada shay'an an yaqul lahu kun fayakun dukkan wayannan abubuwan Allah yana hudo su lokacin da ya ga dama sai ya ce tabarakallahu rabbul alamin ka sani cewa lalle Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala shine wanda ya halicci wa'annan abubuwan gabaki daya sai ce tabarakallahu rabbul alamin ka sani cewa fa Allah ya girmama Allah ya daukaka ba a ce ma wani mutum tabarakta a ba a ce ma mutum tabarakta Allah kadai ake ce ma tabaraka idan mutum ya samu wani abu na za ka mai albarka sai dai ka ce mishi barakallahu fika ko kuma ka ce mai burika fika amma zancen ka ce ma wani tabarakta a babu Allah shi kadai ne ya gama tabarakallahu rabbul alamin Allah subhanahu wataala kenan shine Allah yake cewa tabarakallazi bi yadihi mulk kun ga meye tabaraka ai Allah subhanahu wataala a gurguje mai ida sa wannan gabar lokacin nan ya tare ramutina sai ma ya ce warrabu huwal ma'abudu abinda ake ce ma arrabu Allah subhanahu wa ta'ala huwal ma'abudu shine wanda ya kamata a bautata ma sai ya ce wad dalilu qawluhu ta'ala ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun allazi ja'ala lakum al arda firashan was samaa binaa wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun Allah yake cewa ya ayyuhan nasu ya ku taron mutane ya ku mutane ibudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ku bauta ta ma Allah subhanahu ta'ala wanda shine ya halicce ku shi ya same ku lokacin da babu ku ai ibudu Allah ma lakum min ilahin ghayru ku bauta ta ma Allah subhanahu ta'ala bukku da wani Allah bukku da wani abun bauta wanda ya kamata a bauta ta ma sai wa sai Allah min ilahin ghayru bukku da wani abun da ya kamata ku bauta ta ma sai Allah subhanahu ta'ala. ta'ala idan muka dauka bambanci tsakanin mushriki na da da kuma mushriki ne yanzu abu biyu ne tsakanin su shi mushriki na da lokacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya san ma'ana la ilaha illallah ya sani kawai shi menene ba ya ce ba la ilaha illallah ya yarda la ilaha illallah amma ni bai yarda a ce babu wani Allah ba sai Allah subhanahu wataala amma shi kuma mushriki namu na yanzu ya sani cewa yana faɗa su wancan busu waɗi ne sun sani amma ba sa faɗi ba saboda manzo Allah ya ce musu qulu la ilaha illallah tuflihu ku wadi la ilaha illallah hay sikiya Allah ya ce aj'al al ali hata ilahan wahida hay ce shin zaka zo ka ce mu me da Allah daya duk wannan alolin da gare mu ka ce Allah daya tak ne suka ce a ba haka bane inna hadha la shay'un ushab lalle wa ka zo da al'amari wanda yake sabo ka zo da abun mamaki haka suke ce ma annabi Muhammad amma wanda yake mushriki namu ne yanzu ai ma da ce yaquluna la ilaha illallah sabahan wa masa'an suna cewa babu abun bauta da gaskiya da Allah da gaskiya da cancanta sai Allah dare da rana suna faɗi amma sai dai mi sai dai mi suna yin mi suna bautata ma wani Allah wanda ba Allah ba suna bautata ma wani za su je kabarin wani su yi bauta su nemi wani mutum a cikin kabari su ce ba su kaza su yi yanka domin wani wannan shine bambanci manzo Allah yake cewa fala khaira fi rajulin malai malai yake cewa afwan malai yake cewa fala khaira fi rajulin juhadul kuffari a'lam minhu bima la ilaha illallah yace babu alkhairi da mutumin da kafirai na zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun yi shi sanin kalmar la ilaha illallah yanzu mutum ne musulmi ya ce la ilaha illallah kuma yana ikrarin cewa shi musulmi ne amma zai je ya dauki dabba wani malami ya ce mai zai ka kawo kaza ko kuma zai kawo dan akuya a yanka a ce ana neman kusanci da wani wannan shirka ce shirka ce ko kuma mutum ya je gindin kabarin wani shehu ya ringa nema wannan shehun ya bashi wani abu wannan duka shirka ce wannan shine abin da malai yake bayani nan yace allazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun Allah wanda ya halicce ku kuma ya halicci abubuwa gabaki daya kahin ku ya halicci abubuwa allazi ja'ala lakum al-ardha firashan wannan Allah shine wanda ya sanya muku kasa ta zaman toshin huda was sama'a bina'a sama ta zaman torihi ne a gare ku wa anzala minas sama'i ma'a kuma Allah yake saukar da ruwa lokacin da ya ga dama wa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum bayan damuna ta zo Allah ya saukar da ruwa a zo a yi shibka ko ba a yi ba shibka Allah ya hutar da wayan abu shine fa akhraj bihi min as-samarati rizqan lakum sai Allah ya hutar muku da arziki daga yana daga ƙasa ya hutar muku da shibka za ku yi shibka idan kuka je kuka sa abu daya sai Allah ya sa wannan abin ya zama to mai yawa za ka shibka gushiya kwara biyar Allah ya sa wannan gushi ta zama to buhu guda baka shibka ba wani abu Allah ya hutar da shi kuma ku ci wannan shine fa akhraj bihi min as-samarati rizqan lakum Allah wannan shine wanda yake hutar muku da ni da tsoro daga cikin ƙasa saboda mi arziki ne Allah ya muku ba tare da kun biya shi ba ba tare da kun ba Allah ba ladan mi ladan wannan abin da ya fitar muku da shi sai ce fala taj'alu lillahi antadan wa antum ta'lamun sai ce kada ku kira kada ku sama Allah kishiya fala taj'alu lillahi antadan wa antum ta'lamun kada kuma Allah kishiya alhali kuna sane kun sani cewa Allah shi ya halicce ku Allah shi yake arzuta ku shi yake muku ruwa shi yake hutar muku da tsirrai amma kuma ku zo ku ce gama Allah da wani wannan shine fala taj'alu lillahi antadan wa antum ta'lamun kada ku gama Allah da wani alhali kuna sani karshe ma yake cewa qala ibnu kasir sai ibnu kasir yake cewa alkhaliqu bi hadhihi al-ashiya'a wa huwa al-mustahiqqu lil-ibada kaga wanda ya halicci wa'annan abubuwan gabaki ɗaya da muka zana dare da yini rana da wata wanda ya halicci gabaki ɗaya ya halicci sammai ya halicci kasa ya halicci tarmamu ya halicci rana ya halicci wata ya halicci mutane gabaki ɗaya ibn kasir yake cewa alhaliq bi hadhihi al-ashya wanda ya halicci wayannan abubuwan gabaki ɗaya da muka zana yace huwa al-mustahiqqu lil ibada wannan shine wanda ya cancanta shi ya cancanta abota ma shi ya cancanta abota ma ba wani ba wannan shine karshen gaban nan ya kamata mu tsaya ganin cewa lokaci yayi abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu ladan gabaki ɗaya abinda muka yi kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته